إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara 441 wanda ya dace da hudu ga wata na sha biyu shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 27 cikin littayi na motsa ta imam malik darasi na 27 insha Allah za mu tashi ina ga wahajjasani an malik annafi أن عبد الله بن عمر كان لا روح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حرما إلا, يكون إلا أن يكون حراما bayan ƙarshen karatunmu na bayanin kyakkyawar shiga a lokacin zuwa juma'a ana son kyakkyawar shiga ya kawo ruwayar canza mutum ya kaya na sallah da na aiki kinan bambanta kayan zuwa masallaci da na aiki na wahala kuma da maganar kewaye liman ko fuskantar liman lokacin da ke hudu ba da magana sa mai da sauransu yanzu wannan ruwaya ta abdullahi bin umar cewa kana la ruhu ila juma'a bai zuwa juma'a illa dahan ta tayyib sai ya sa kenan mai ya tashi gashin shi ya sa turare haka yake zuwa juma'a nan duk da ma musulun ya kawo wannan ruwaya ta abdullahi bin umar ta yadda yake yi wannan akwai ruwaya ta hadisi marfuyi kuma ingantacce ta cikin bukari ga musulun manzan sallar sallam ya yi magana kan haka mutum kai wata juma'a a nazar juma'a sa mai sa turare dukkanin bayanin annabi ya yi shi ke masa sunna ce tabbatatta wanda annabi musu umarni da yi ibn umar iya cikin masu kula da wannan abin kwarai cewa kana la rubu da juma'a bai tahiya asalin ruh ko raha rauhatan tahiya ce ta malece bayan zawal zuwa wada rana amma akan yi aka ce gadawa ya gudu wuta ce daga tahiyar sahi zuwa tsakiyar rana to amma balin a ce sahi to amma wannan kalmar duk da asalinta kenan amma ana kawo ta dukan lagin tahiya kurin ya tahi ko da ba hakikin bane ba asalin kalmar ka gina ta amma tana aji kun tahiya cewa bai tahiya din da musa ta kuma juma'a ka hanzar lakinta kenan bai tahiya zuwa juma'a ibn umar illa dahan sai ya sa mana dun mana mai ya sa mai na gashi ya cashe gashin shi kyau ya gyara wata tayyib ya sa turare haka yake zuwa juma'a ke cikin kyakkyawar kama bai barin haka illa an yakuna harama sai inda yake cikin hurumi na aikin haji kenan dan an sa a cikin hurumin aikin haji ba sa turare a cikin shi kuma dai cewa hadisi ne sahihi haddathani an malik an abdullah bin abi bakar bin hazm amman haddathahu an abi huraira annahu kana yaqul لأن يصلي أحدكم بزهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم من القبلة وغيرها abinda yake ruwa ta abu huraira cewa abu huraira yake cewa la'an yi salli a hadukun bi zahar alharra ɗayanku ya yi salla a saman tsakuwa baka ta madina an tsakuwa ce wuri ne mai birji aka ce mai zahi birji na mai ɗaukan zahi mai ɗaukan rana wanda ka yi rana cikin wannan tsakuyi baƙaƙe masu zahi ya yi maka alkhairu lahu ka yi sallah a kan wannan zahi na bakar ƙasar wannan ta madina khairu lau ya yi maka alkhairi min an ya da hatta idan kamar imam da ka zamana a gida ba ka zo masallaci ba har sai lokacin da liman ya tsaya a kan mimbari ya haɗu iya hudu ba ja a ya ta hatta rikaban nas ya mace ka zo kana taka wuyan mutane ka shiga nan ka tsallaka da tsallaka nan don ka samu wuri bayan ka makara mutane sun zo da wuri kuma ka zo ka taka wiyonsu kana tsallakawa ya kashi ka can gaba kenan kwanda ka tsaya ka sallaka a waje cikin zahir ranar da baka so ka yi haƙurin zaman zahi a rana tun da ka makara ka yi zaman ka a rana ya yi maka alkhairi da ka zo kana taka wuyan mutane ƙwarar yana sallar sannan ya yi maganar cewa duk wanda yake cutar da mutane ba shi da alalar juma na magana da zamana ka cutar da alalar manzan shi a ku cutar da alalar manzan shi yin hakakin taka wuyan mutane tsalaka wuyan mutane ya ce kenan ka zamana a gidanka ya yi alkhairi ka zamana a cikin ranar ka salla a rana ya yi maka alkhairi da ka zo kana taka wuyan mutane a ranar juma'a kala malik imam malik ya cewa a sunnatu indana abinda yake sunna a wajen a ranar juma'a an yasta ƙabilan nasu limama yau mai juma'a mutane su fuskanci ma'ana su kallo su juyo su fuskanci imam a ranar juma'a wannan ya ce idan a rada an haka in ya zo zai hudu ba to ku juyo ku kalle shi ya ce man kana minum yin da ƙibla ta wa wanda yake kallon ƙibla ne ko ban kallon ƙibla kowa dai ya juyo ya kalli inda liman yake limin ake kallo kamsa da misali da kana daga wancan gehin ka ce kai kibla za kalla ba ka kalli imam ba a juyo kalli imam kenan nan magana kallon mai wa'azi an san ya tasiri ba ɗaya wani ba kana shurare kamar zaman kallo da shurare ba ɗaya wani ba kenan abin da ya ke suna ka huskanto ko kallon liman ya hudu ba ko da baka kusan shi kada can ma ka juyo kaka ce kalli kibla ai ba sallah ba tunda ba sallah ke wadace ka kalli kibla ba ka juyo ka bar kibla ka kalli imam an yi a cikin hudu ba ranar juma shine sunna kamar da mamalu ke cewa kuma ka san da sahabbai take haka suke wa annabi sallallahu na suna kewaye shi idan ya zama yana bayani hatta ruwa cikin sahih bukhari muslim haka yanganta haka sahabbai suke bi sai yanzu dai nan kenan mun dauki darasin dai maganar ana so in za a zo juma'a ai kwalliya kuran kuma musulunci ya ba da damar gyara kai a sa mai haka manzana hatta zai ake harami yana shace kai sa mai sa komai sa tarare haka ana gyara kai a sa mai an mai yake sa ba ya mata ba eh laraba an mai suke sa an ma mai yake sa ya sa mai gyara ya tsehe ya tsehe mushi gashi ya ba na bane bana a ce sai mata na san gyara jiki al-qira'atu fi salati al-jum'ati wal-ihtiba' wa man tarakaha min ghairi 'udhr Uh, maganar karatu me ake karantawa abin da ake karantawa a uh, sallar juma'a kuma da maganar al'ihtiba zaka ce zama da ake yi a tsaye da guyoyi a ajiye daga daga ajiye guyoyi kuma da ake ce a hana ranar juma'a da wanda yake yi na kuma ba uzurin komai yin bayani kamar ka san kanta kashinka ka tsaye da goyonka a sama kayan kafa ka ƙasa kenan ka ajiye ka yi dai zama ake zaman zama abu mai bayan shi ana wani lokaci zama a kan mazamana kuma ka tsaye da goyonka sana sama ka ka sa hannunka ka riƙe ƙwabirinka haka shi ne alaita ba to da wanda ya yi ba uzurin ba uzurin kudu wanda ya bar yinta to yace haddathani yahya ammali an damara bin sa'id al-mazini an ubaydillah bin abdullah bin utba bin mas'ud anna ad-dahhak bin qais sa'ala nu'man bin bashir ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم abinda yake shi mai aka ce da haƙ bin ƙais ya tambayin wani bashir mai manzo Allah sallallahu alaihi ke karantawa mana a ranar yawmul juma'a a ranar juma'a mai manzo Allah ke karantawa yace ala ne yake maza karantawa ala yawmul juma'a ta ala athar suratul juma'a قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية نشي تنبيه da yake mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranar juma'a bayan ya karanta sutul juma'a yace iya karanta hal ataka hadithul ghashiya nan duk da cewa shi Imam Malik ya kawo na ruwaya iya mai ishara ana kamar tabbacin karanta sutur juma'a da halata ka hadisul ghashiya wannan ya tabbata yin hakan amma ce abin da yawan karanta sutur a'ala a ta farko da sutur ghashiya ta biyu haka yake karantawa abin da duk da su ma ba lazim bane ba amma yana yawan karanta su a cikin sallah ta raka'a biyu ta juma'a to nan iya me ake cewa yana kawo wannan akan kaman tunda aka ce bayan juma'a kaman ta juma'a ka ce kurfi ta juma'a yanzu abin da yake tambaya shi ta biyun ce sai ta kawai imam malik raka'a ta biyu ana iya karanta wata gashiya ko wata amma ya kaman kurfi ta juma'a kaman ka'ida ce kurin ita wannan kama ba ne kurin an kare kurin ita dama akwai ta kurin abin da ake magana yanzu ta biyun ce ake magana ana iya karanta sutar gashiya ko wata to duk da nan da ya tabbatar da juma'a na yin ta dama wanda yake tambaya yanzu me annabin ya ce iya karanta hal a taka hadisul gashiya wanda ya ga yanzu ishin sabon mutane kwarai suna ga kaman yasa kama altananta shi kuma haka mahi yawa mazana yana karanta wani surori surotul ala da surotul gashiya mahi yawa a hudu ba shi yana karanta su ko hudu ba ko jum ko idi wa haddasa ne an malik an safwan bin sulaim قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة تبع الله على قدره cewa safar musulmi ke cewa imam malik ya ce la'adari shi ma zai kawo labarin da zai hudi bai sani ba iya bai da kat shi wannan labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuwa daga wajen wani ne me yake so wannan labari ne imam malik ba shi da kat labarin daga ina yake maganar cewa man taraka man taraka da juma'a ta talata marat duwan da ya bar juma'a so uku kenan kai washin juma'a uku kuma ba uzurin komi haka kuran ka bar zuwa juma'a har so uku yin haka kuma ce ba wani uzuri da ya hada ka babu wata illa ta rashin lahi haka kuran taba Allahu ala qalbi Allah zai rihe zuciyar kenan ko an yi wa'azi baya shiga an Allah rihe ma zuciya kenan baka wa'azi baya maka amfani wannan Imam Malik ya kawo da magana akan magana shakka na gaskiya akwai ruwayoyi suka tabbata ba tare ba shakkun manzon Allah ya hudu wannan magana kuma tana ga cikin sai musulmi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yantahiyanna aqawamun an wada'i min jumu'ata aw la khatamanna Allah wala qulubihim kuma la kunna min ghafilin cewa lalle mutane su hasa barin zuwa juma'a ko kuwa Allah ya rihi zakatan su su zama daga cikin gafalallu kuma hatta magana taba Allah ala qalbi dole ruwayoyi sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya wani magana an kawo bar juma'a da gangam ba uzurin komi ba ta darura gaskiya hadari ne cewa ba a ce ya kahurta amma dai ana rihe kana samun hukuncin rihe masu zuciyarka haka komai ka shiga ka kuma cewa iya daga cikin barin zuwa juma'a ana sa mutum cikin layin fasikai wanda da ana neman shaidu ba ka yi da abin da na kware baka cikin mutane kware yadda zuwa juma'a da mun san dai da wajibi ne matuƙa ba uzurin komai idan ana magana sallah guda biyar ma wajibi ne in ba uzurin goma ina magana sallar juma'a da sati da sati sati kuma gaskiya ta tabbata da nasin qur'ani da sunna wanda abu ne sananne cewa ba wani sabani da malamai na maganar yin kasuwa ma ko arme da abin da aka yi a wannan lokaci na kiran bayan kiran sallah ce babu arme ba a kasuwanci ba kuma haramun ne ma aido wata mu'amala kenan abin kaga wajibcin abin yasa haka dan aka hana maka wannan ababe na yin kasuwa ko ɗaran arme wani abu da wanda zai kawo a lokacin juma'a an kai shi ya ce haramu ne kai shi ko da ke dole ka tashi ka tai juma'a wanda sabanin su sauran addinai ma gaba daya wuni ne gaba daya ka haramta musu yahudawa haramu ne tun daga wuni guda tun daga dare har wuni na misali subudu haramu ne su yi wani kasuwa ko wani aiki duka wani aiki in dai ba ibada ba tun daga wunin su a kusurwa takatarar ne ba takatarar ne ya ta nasaru su wuni guda kenan dare da wuni haramu ne ba herin juma hai wunin ba tun daga wunin na da labarin cikin sayin bukari ko musulun dai annabi wanda yake tabbatar da wannan annabar da annabawan allah wanda ya yaƙi yaƙin wannan rana ran juma rana ta fada ya fitar da kika hore ko ya ga rana ta fada yaƙin haramu ne ba zai iya yaƙi ba wanda ya roƙi allah tsaye da mutum rana ko aka tsaye da mashi da ƙarfa ta takarsu kenan in rana ta fada an shiga subudu haka kenan su wunin gaba tun daga daren subudu wurin sudu gaba daya wurin kurin hin ibada duk wani aiki daban wanda ba bakon ba yi hatta da yaƙi fitar da jihar ba yi ta kenan mu kuma kurin daga an kira ne na zawar liman kiran sallah kuma shi ma wanda liman zai daidai zawar kenan an kan daga wannan kiran sallah ne zuwa sallama sallah shine kurin aka haram aka haram aka hana maka wani magana arme magana wani kasuwa ko wani aikin ka daban daga an kare Allah ce ku tai yayin musamman kasa kurin ku je ku nufi fadila ta Allah shi sa har malamai suke magana na musulmi na ɗaukan juma'a rashin aiki na yahudawa da subudu ladi mun wace mun mai juma'a subudu mai juma'a lamishi an shi manan dai ba wani abu sunna bace ba amma dai kun ga gode bai cikin sunna a ce mu mun aiki wani iya cikin koyi da su ne koyi da su ne kamar haka nan wai ka kashe musulmi sun wasu musu aiki da juma'a da da juma'a da lamishin su da ba ba kai kace ba na abin yabo dai a ce wani sunna ce akai sai mun kun da dan sai na koma abin na koma saka na mallaki ne bai dace ba ku hana aiki a ce ba aiki juma gaba daya ya saba ma dini an hana kai haka na koyi da su ne mu kurin an hana aiki daga daga zuwa sallah karewa an kare ana ce ku je ku je ku da fadar ta Allah kullum haka nan kakkasa hana aiki wannan mutum ya huta amma a ce ba wani aikin komi gaskiya ba wani abin da daban da addini ya dora na tsaye da aiki na juma'a gaba daya ba tsarin musulunci bane bai kawo shi asali mu lokaci ne a kaide kun daga kaza zuwa kaza saura kowa je aikin shi a ba mutane a sun suna ganin cewa amma an bada a ce misali daga sahi zuwa lokacin kare juma'a bayan juma'a a yi aikin marece misali wannan shi ne a musulunci babu hana aiki a ranar juma'a gaba daya sai ya ce wa haddasa ne a malik daidai kuma wannan ruwa daima dai ta inganta zai abinda inganta ne dai kwan cewa wa haddasa ne a malik an ja'afar bin muhammad an abi an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatai ne yau mai juma'a ta wa jalisa bainahuma abinda yake wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatai yau mai juma'a yayi huduba huduba biyu a ranar juma'a wa jalasa bainahuma kuma ya zamna tsakanin hudubar guda biyu wanda ya soka maka maganar cewa huduba tsakanin zama tsakanin huduba bi sunna ce haka manzon sa yake yi kuma bai barin haka kai mataka ba wani dalili ba wani uzuri bai halitta ga mutum ya bar zama na tsakanin huduba guda biyu illa barin shi bai illa ga sallah ta juma'a amma dai a zamanin ƙa'ida ce in aka iya amince akan samu mantuwar lokaci a shugaban hali a mance zaman doka a doka iya ɓata juma'a ko hudu ba don wata rana mun taɓa haka nan a juma'a ce ana cire wuta ana maidowa wannan ce wuta da maidowa sai ya ɗauki misali ya ɗauki hankali na sai na wuce zama na harko zama da kin na hudu ba sai na kare kurin hudu ba kurin sai tara sallah to mutane ana gungun wasu suke wani abu sabo sabo sun da ce ba za a kai an kana abu sabo dai ƙarshe dai wasu dai suka sa haƙuri bayan juma aka je aka yi gungu aka kirawo ne aka ce to da mun kaza da kuɗi da mu amince ba kuma cikin manya-manyan ne cikin manya-manyan aka ce da mu amince ba kuma kun ka sabuwa yau ka kawo ta sabuwa abu yau zama ma baka yi wa ya ce wallahi ga ta ya ce wallahi ba wata sabuwa kullum wata wace ne ta to wajen ba sabuwa ce wata wace kuma hikiman Allah na zo gida ina bayan sallah ina da ina kamar tariya abin da ya wuce zuwa na ƙarshe ko ina tariya shiga na zai kawai na gano da ban zama da bakon ina cikin ganin kenan aka buga min gida aka ce ka amsa kira ana kiranka ta dama na san kun me ke ya sa abin da aka yi ya takaice dai bai da illa don bai illa da zuma malakun akan mantuwa amma ka'ida zama za a yi a yi hudu ba a zamana a tashi a kata biyu ta kwanar sallah sai a targibu fi salati fi ramadan maganar kwadaitarwa da shi ma da wani yayin kanta wani ruwa maganar kwadaitarwa da yin sallah a cikin wata na ramadan حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان وأن رواه الإمام مالك يكاو إمام البخاري يكاو حكى إمام مسلم يكاو cewa aisha take ba labari aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة من صلى صلى الله عليه وسلم يا صلى أتكن وندري فصلى بصلاته ناس wasu mutane suka zo suka bi shi wannan suka kokoye shi na wannan sallah da ya yi ba kira su bi sun ga iyayi ne suka zo suka bi shi aka yi da su sun masallar lailatul qabila kuma dare mai bima wannan na harko nan ma yi wannan sallah fa kathuran nas sai mutane dan an ji labari he taron yawa aka yawa a wurin aka yi wannan sallah da su ta dare na biyu sun majtama'u minan lailatul thalitha suka sake taruwa a dare na uku ya ci an rabi'a ko dare na hudu shakka ta mirwaya da cewa ta tabbata yayi dai na uku an hudun ne bai ba cewa kenan ya huto a dare na ya huto a nakata ya huto a dare na biyu da dare na hudu ya huto a na uku ai da duk annan ya shakka na uku ne ko na hudu da ya ta ruwa da wanda ka ta musu cewa a dare na uku yayi a dare na hudu ne abun ya ka bai huto ba kenan yayi dare daya biyu uku falam ya kurjo da a dare na hudu da aka taru bai hutu ba to wannan taruwa da aka yi bai hutu ba falam asaba daga ran Allah ya waye kinan sallah lokacin da asaba asaba ta yi qala sai ke ce musu qad ra'aytu alladhi sana'tum naga abin da kuka yi kenan na taruwa a bayana ayi sallah wata ruwaya amma an zo ana gyara murya ana gyara murya jiri suna nan ya gane sai kyale su suka yi ta dan demo aka ta dan motsawa da ya san dai akwai jama'a nan wasu na jira shi kuna mai yawa kana me yake idan iya cikin itikafi yana sa kamar wani haka zana ko tabarma a cikin masallacin bangare haka sai yake banje kanshi nan zai tabbaci da yara wuce a ciki yake a wurin wannan wuri ne ke yin suka hango shi iyaye suka ga iyaye ke wuri da ke banje kanshi ba kira su bi yanzu kenan da da asuba ta yi suka ba shi labarin wata sun mun zuwa baka hutu baka zaɗa ce ƙadar aiki da zanatu na ga abin da kuka yi na taruwa kuna jira yace walam yamna'ani min al-khuruj ilaykum ba abin da ya hana a mutu mutu mana mi sallar illa an yakhshut an tufrada alaykum ina tsoro ne a farta muku wannan sallah ta nafila da ake cikin dare kenan tsoron a farta ne ka aje a yana yana yi kuma zama da kuma san mutum ba za ku iya ba yace wa zalika fi ramadan wannan abun kuma shi ta ce ya wakana a cikin wata na ramadan kenan ƙwayar nasarar annaman iya ba da wake wadda dalilin kin wutarwa dalilin a fararta ta zan farilla kenan shi yasa daga baya umar bin khattab cikin dalili da yasa ya mai dota to gurin dama ai manzala yana rayu ake farantawa a sau to tun annabi ya koma ga Allah kin babu wani abu sabo da zai zo a dora muku wani aiki na farilla mata ga manzala koma ga shi ne yake karin na ibada tunda abin da yake gudu ya gushe yanzu kenan shi sa umar bin khattab radda zamu ga inda ya medo da wannan aiki wannan shine na maganar yanda kenan ya hutu amma ya tseda don gudun a farata ta wa haddathani an malik an ibn shihab an abi salama ibn abdurrahman bin auf kullum wannan gwamnati akwai abu salama mijin ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam urmun mutai wannan shi abu salama wannan bin abdurrahman tabi'i ne dan dan ban can bane ba dan dan bin abdurrahman dan dan bin afan shi wannan ya ya cikin malamai na tabi'a kwarai mana malamai daga da ya ce abu salama abu salama abu salama bin abdurrahman ba wancan bane ba abu salama bin abdurrahman yake ce abu hurairah radiyallahu anhu ya ce أن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة yace abu rage wasu labarin cewa manzan sallar salama kana yurarri bu fi ƙiyamun ramadan manzan salama yana kwaɗaitarwa a kan ƙiyamun ramadan yana ƙwariya jan hankali da ayita amma min gairar an yi amur bi azima ba tare ba da yayin umarni na wajibci iya so a yi ta ya ce a yi ta amma ba a kan wajibci ba aka ci azima abinda ke wajibi dole kina amma kina ya dan kwadaitar da su ya ga musu roman kuma ya ji hankalinsa a rinka yin qiyamul layl qiyamul ramadan man qama ramadan imanin wata saban gofira lahu ma taqaddim min zambi da wannan ruwa ya bukhari ka musu da makawo kenan irin wannan kina ji hankalinsa akan yin ta amma ba umarni ba na wajibci shine yake cewa man fa yaqulu iya cewa man qama ramadan imanan atisaban duk wanda yake yamu ramadan iya mai imani da Allah wa imani da da fadalar da ake samu a cikin ta wata samun da neman ladan da aka da aka da aka bada a cikin ta wafira lahu ma taqaddam min dhanbi za a gafarta mishi abin da ya gabata da ya riga ya huce na zunubi da yake za a gafarta maka zunubin da ya gabata قال ابن شهاب انا امام ازوري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمر على ذلك ثم كان العمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب yace haka al'amarin yake kenan kiyamun lai kuma manzon sallama yayi kwadaitarwa ya ja hankali ayi haka ya bar duniya kenan babu wani yin ta abin da ke ne babu ba wani canji kowa iya kayan shi iyayen ta a masallaci ya a gida kowa dai iya kayan shi babu wani abu sabo da aka zo aka ɗaura a yi limancin a masallaci haka abin yake manzan asirama ya bar duniya abubakar ya bar duniya da harkon halifancin umar bin khattab kenan harkon harkon halifancin umar bin khattab ne kina aka samu canji na wannan sallah ta kiyamun ramadan yanzu nan bakin abin da ake ga maka anan dai kinan harkon abin tun daga wancan magana ba jami'in ta ba haɗa wuri guda haka ake ta yakowa da iya kinan abin da ya so ka yi kayanka ko mai gama mai a gidanmu ko a gidan wane ko a masallaci haka ne kowa yake yi babu magana yin ta a wuri guda a masallaci ta lima sai ce da jirgin mana wani mata ta inganta da ruwa ya tabbas sai ya ce nan ma ja a fi kiyamun ramadan abinda ya zo a kan kiyamun ramadan yaya ake yin ta wani lokaci ake yin ta raka a nawa ce sauransu koya mata fara da aka sani a yau يتي حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته يرعب فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارن واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا abinda yake wannan ruwaya abdurrahman bin qari yake ba labarin cewa harajtu ma'amur bin khattab wannan ruwaya ta imam bukhari ya kawo ta da imam malik ya kawo yace na hoto tare da umar bin khattab fi ramadan a cikin watan ramadan kin san tare da umar bin khattab sun hoto masallaci fa'iza fa'iza nasu auza'un mutafar he kurin kama ta fuja kurin sai ga mutane auza'un jama'a jama'a mutafarikun a rarrabe ya ce maka tafsirin jama'a a rarrabe ga yadda suke ya ce sallin rajulu nafsi wani shi ɗaya ya salla shi ya ƙyamar da kan shi ya ƙyamar ramadan kan shi ɗaya wai sallu rajul fa sallu salati rahat wani iya salla da yan jama'a mutum bakwai uku zuwa tara zuwa goma dai ga yan jama'a salla kenan gurub gurub kowa ta shi nan goma nan uku nan daya haka dai ake salla awzar mutafarriqun a rarrabe a cikin masallaci umar ya so haka to wannan abinda umar ya gani na rabuwar kai kama akwai rabuwar kai a masallaci a sami limamai daban-daban kowa iya sallaci daban-daban a zahiri akwai dan rabuwa babu haɗin kai kan abin ganin haka ne faƙalar umar wallahi umar ce na rantse da allah inni la arani lau jama'at haula alaƙar wani wannan abu tanan ina ga kamata yi an haɗa su a kan makaranci guda mana limami guda ya ce lakana amsar da yayi da wannan rabuwa daban-daban kowa iya tashi asalin ya saka maka asalin canza ya karantar da kai na ƙyamun lele akwai ka na iya gari ya taɓa hutawa so ɗaya biyu uku da ya huto na hudu yanki hutawa ya ce dalili don ka farauta ta aka tsaye aka haka haka ake yin kuma ya kwaɗatar a yi ta abu ne mai lada za a samu gafarar zunubai kowa sun da wani abu kuma kowa ya baci ƙoƙarin shi amma babu ita jam'i da liman a masallaci annabi haka bar duniya abubakar haka bar duniya kwarakon halifanci umar ma haka ake har wannan abin ya wakana wanda umar ya hutu masallaci ya isko su daban-daban jama'a daban-daban abin ya ga bai bai dace ba ya ga da ya ga munin abin na rabo wannan daban-daban yace zai da hada sai akan mana akan limami guda niyyar da yake na yace haka suka yi shine Ali Qari Ramdan bin Qari kai da shi aka abu yace Umar ya wannan magana ga abin da ya hudu kenan ya niyyar gama su kuma ya ce ƙal sun makarashin ma'aure da ta ƙwaƙwara za ga wanda zai kwanta maka kira wannan lokacin umar ne ɓare ya bisa rabuwa da umar da ba hajjaya wannan a lokacin bisa rabuwa da shi ya ce kuma sai muka sake hutawa da umar lelatan ukura a wani dare daban banda wannan da muka same su a haka nan ke daren da aka huta wannan daren da an haɗa mutanen aure guda akan an ce obayi bin ka'ab ta matarwa tamimu dari ko wanda ya sa su tare da ya sa musu kenan ubay bin ka'ab dan bai ta qarakun ubay annabi ya ce sabai a qarakum ubay wanda yake qira'a ubay bin ubay annabi ya ce ubay mun kwariya mai yabo da cewa a qarakum ya ce ubay da ya sa ibn mas'ud kan wannan yabo na ce mai san mas'ud da qur'ani sabo ful wanda sai ko karanta shi Abdullah bin Mas'ud bin dan um Abdul to wala sai cikin sabai da annabi ma sheda akan sanin alqur'ani ya ce sai haɗa su akan ubay bin ka'ab akan ya musu kenan limancin sallah maimakon rabuwa daban-daban ya ce da aka haka da muka huto ce sun makararsu ma'ahu da rikin ukura sai muka sake hutawa wani dare daban da muka huto wannan su sallu da misalata tarihin ya ga mutane gaba daya suna sallah da wannan makaranci limamin su guda ƙari guda ne yana shi ne ubai bin ka'ab a nan ne faƙa da umar ni'matul bid'atu hadihi ya ce ma dalla da wannan bid'a kuna iya cikin abin da 'yan bida'a suke ɗaukan hujja ai umar ma ce ni matar bida'a ta hazi kenan akwai bida'a hasana iya cikin abin da suke kawowa a kan mari da wani bida'a wannan magana shi ne kullum bambancin ahalin suna a salafi da ahalin suna ɗan ɗariƙa asu wanda suke asa suke wasu aka ce wasu aka ahli wa ahli kan da suke asa suke sun ahli ne asu da sai wasu aka da aka tabbata wala soyida da kan ce ahli sunna sunni daga an ce da ahli sunna ana ne yan dariƙa ne in wa abun kuma haka ya taso mu akwai bambanci mu ana aka ce ahli sunna da ya ce ahli sunna a wajen kasashen duniya ko larabawa akwai bambancin al'amarin ibada tana canzawa da gwiwa misali su dukkan larabawa aka ce ahalus sunna kalma ce wanda kullum banda take banda shi ke dole ba shi'a ba ahalus sunna ne maturidiyya ne ash'ariyya ne wane ne duka wanda ake su ahalus sunna in dai baka ce kungiya ta shi'a ta ce ahalus sunna ne kaga samu ahalus sunna a can ba ya bata kabari ya kira kabari ya ce wa ya ya kuma sun ce ahalus sunna Allah ahalus sunna yake zuwa sai kana ana rigima a Afghanistan kaga an ce ahalus sunna da yan shi'a to zuwa ba wannan ahalus sunna shi'a masu kiran masu bautar kabari masu suna cikin layin ahalus sunna haka kana larabawa su ko ta ahlus sunna ba irin da kai sani bane ba a dole ba dai shi ba kun ahlus sunna shine wani azu yake mu a wani dan jami'a ne ta jami'a ko sai ne yake wani malamin sai ya shigo ya ce musu dukkan ash'ira ma ash'ira ma ahlus sunna ne yake ta to su ash'ira mun san su ba ash'ira yace to iya ne shi yace ash'ira ahlus sunna ne wannan ibada kai ke ni ta la ahlus sunna suke ma ba dan ba ana ne ahlus sunna irin da kai ka sani da aqida ta salafiya kenan ayin larabawa aka idan awon mai ce maka wani ahalus suna ne kaka ɗauka ahalus suna inda kan wani sani wannan mai aiki da kitabu suna ba shi kaba bida inda suke bambance aka ce salafi wannan salafi ne to kenan a nan zai zama ahalus suna irin muka sani ana an ce salafi shi ne wanda bai gargajiya bai bauta kabari bai bida amma su ahalus suna wancan suna kan sama ahalus suna ne sunan shi amma iya kiran na kabari ya wani ya wani yana iya yi yana iya bida a kowace ko mulki kowace yana iya yi kenan shi yasa akwai bambanci aka ce ahlus sunna to su anan muna magana ahlus sunna wanda suke yan bid'a wanda suke bid'o'i wanda suke kiran abu cikin addini suna kawo wannan ruwaya sai su ce ai gashi Umar ma ya ce akwai bid'a asana nimatul bid'ati hadhihi hatta imam bukhari ya kawo ruwaya imam malik ya kawo magana shi ne ce muke na aƙida ta ahli sunna a salafi ko aya da ka kawo ko hadisi baka ɗauko aya tsakar rana kuma suka ce wani aya ga ma'anar aya kaza kai tsakar rana kawai tafsiri naka daban na musamman ya ce a wannan tafsiri na kai haka ya zo a wajen sahabbai haka suka fahimce shi ce bambancin ahli sunna su mazan ce suna ke suna ke sunna a matsalar su ya ɗauki ayar qur'anin ko hadisi a jiwa a yi mai wani abu sabon fasara sabuwa yanzu mai ce ma Allah maulidi ba aya ba aya ka ce Allah maulidi ba magana annabi ba sabai ba Allah ce maulidi kuma aya ka wajen ta Qur'ani to haka take kasa kariya ce to kai wannan shi ne hadarin su akan aya ka hadisi a hudu wani abu sabo da ba san shi ba kaga su ma suke girman maulidin ba su ce ba annabi mai su ma wuta ta suka yi bid'a ce hasana saboda kirista mun kirista suna kokoyan isa suna ma isa mulki a shekara ana gama mu mu ma kamata mu annabi mu shi wannan idan mulkin haka ka kuma tarihi karanta shi haka yace bai ce ba aya ce ko hadisi ne ko annabi ko sahabbai sai amma ga yanzu ƙarya ba ma ga annabi ya kwanta ba yace ma Allah ma Allah har mulki sai ka tambaye wa kuma mulki wanda wani ba boye ba iya na na yau kan mu mutiya mulki suke Allah har ko annabi mulki shi ne suke akwai gagakun a banza kun tin halaka yau Allah kiyya to irin wani shine hadarin yan bid'a sai suna daukan hadisi mai fata wannan magana ka koma cikin maganar magabata da shi umarcin kanshi da sauran abu menene take nihi wannan kalmar bid'a kawai ta larabci an ce akwai bid'a lugatan a lugha bid'a abin da aka kirkira abin da ma'ana abu sabo wanda ba a san shi ba nan umar me kira yi magana bid'a lugatan a lugance a lugha ta larabci ganin wannan jami'in bayan umar kayan umar ai khalifa abubakar ai gashi ma daga bayan zo kenan sabo da kawayinta a masallaci kowa su a yi shi ne manzana sirma bai yi ba amma manzana da bai ba ya ka dalili gudun a farta amma hin ya kwana ɗaya biyu uku iyayen da ko amma manzana manzana Allah ya tsaye da yinta a masallaci ya ce gudun a farta ta ga dalili da kawo shi kuma su umar ganin wani abu ne halifa harko bai ba shi ma zai gina ce wani abin sabon yi na wajen an tsaye da abin shi ne na lugatar kenan ba ruga wani ke zagi ba ta shari'a bida ta shari'a wannan ganin abu ne yanzu shi ne mai abin don ganin abin da ake gudu ya kuce ana gudun farata ba kaga nan umar bin kirga wata sabuwar ibada ya ce ai ko sabuwa ce ba ta ma ba shi bida da ake zargi wanda yake wani abu ne na ibada wani kirkira bayan mazala ya koma ga Allah shi ne ake zargin bid'a abin musamman abin zargi wanda ake cewa babu hasana ba mai kyau a kanta wanda kuma an kace to gashi ne mutum malik ne kuma shi imam malikin shi ne yake cewa man ibtada fil islam bid'atan yara'a hasanan faqad za'ama anna rasul khana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا شيء مالكين شيء مالكين وغنى imam malik ne magana shi malik ya kace malik birkan malik ne shi ka kuma ruwaya ya ce imam malik ya ce duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin addini ya ce hasana ce malikin ko kayan da ce ya ce wanda ya haka hakika ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya hayanci sakon Allah subhanallah haka malik ce me ya kuma hujja imam malik ya ce domin Allah mai girma da buwaya ya hodi a littafi na alkur'ani ya ce al-yawma wannan yau ce kowa san tattun a santa wani yawa kana a ranar arfa annaba tsara nan bayanta kwanaki tamanin ne da ko biyu ne yana mai cika bura daya ƙashe da yawon ne ya ce a yau allah ce kuma nasu yi da ƙwararri allah ya ce a yau aliyau ma allah ce ba kowa da kasa wata lalata kasa a yau ma ko kai ba almajiri ne aliyau ma allah ce a yau kuma ya ce a kamar tuna cika na kuma gare ku dinakun addinin shi allah ce ya cika inda addini ne ba shirme ba inda addini ne Allah ya cika shi inda addini ne Allah ya ci a yau kuma in ƙarar da su zai ina ci a kuma ce na cika addini kuna ci a akwa sauran cikowa wata a farar naka cika a sauran ba ya ci a yau ma inda kun ce yi na cika muku addinin ku a kamar da kuma ku ciki na iya yi ɗaukar to ce a yau ma a yau yadda kiristiyar ranar a yau ma a yau aka malutu lakum dinakum na cika muku addinin ya ce fadala ko fadala ko ya ce wa ata mamtu alaikum ni'imati an fadala ce ma an fadala ce cika an fadala ce cika to shi ne hujjar imam malik sai ce duk abin da babu shi na addini in ce malika ce to malika mai dini yau mai izin duk abin da yake na addini babu shi a ranar sarkar wannan aya ta falakun dunan aliyu malakin ya dare ya ce a yau a rayuwa ta malaka ce duk abin da babu shi na addini a sakar wani aya amma malaka ce a yau ba zai zama to addinin Allah ba shi Allah ce addini ya cika inda addini ne Allah ce ya cika to wannan imam malaka ne ga cikin kan maliki na ko ko kuna ku gano ba bid'a kulliya wacce ce wacce ce juz'iyya bid'a hasana ba bid'a kulliya ga Abdullah bin Umar iya cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana ibn umar yace dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce kuma da alƙawarin bayanin mutum har sai ya ana wasa da hankalinka Allah shirye da mu kenan wannan bid'a ce lugawiyan na alugance ganin sabo halifofi busi ba sun tsaye da shi yanzu ya maido ya tsaye da akan limami guda umar kenan ya yabi haɗuwarsu a wuri guda alƙashin limami guda shi ne abinda umar kurin ya yi kuma don wancan abin ya gushe sai ya ce wallaci ta namuna anha wadda kuke barci mana kahin a yi ta aka zar minati ta umuna ya ne aka lalle ita kan nasu ya umuna a walau nan umar akwai an sa kiyamun da ake farkon dare akwai ƙarshen dare to nan iya hudun magana cewa yin sallah wadda na wuri sananne sallah ta ƙarshen dare ta yi ta harkon dare a wuri sananne annabi ya magana haka nan to nan kenan su suna yin kyamun lalatin su da ake bayan isha suke harata shi ne yake ce kenan inda kenan sallah ta ƙarshen dare ta yi ta harkon dare ladawan abin sananne annabi ya bayan kanshi amma su jami'in da suke da yasa ake a masallacin bayan isha suke yin shi wannan shi ne kenan kamar da imam hafizun hajjar cikin fitar bari haka ta da abdulbar suna magana cewa a zahiri umar bin khattab shi ba a wannan sallar da shi duk abin da ke zawa ne yake gani an ce imma abin shugabanci ko shi iya ganin a gidan tahi shi da ce zahirin magana bar shi ake ba da duka magana a yi da sauki ana yi kuma da ya koma isko ana yi ne ya yi ba abin babu cewa shi da shi aka yi don kusan akwai magana wajen magana sallah ta jami'i a masallaci ba masallaci ba ta yamalai to dai shi umar a zahirin wannan magana wani wani malaman sun ce ba a yi da shi amma abin shugabanci ko iya ganin shi da yinta a gida shi yi amma da shi abin da ya tabbatar da shi gudun ɗora mutane a kan liman guda rashin mana gudun raba kan al'umma ga wasu ga wasu abin ba gaskiya ba akwai lalle akwai muni na can iya can iya nan hankalin mutane amma haka kin kina liman da liman guda shine yayi zama da ayi kowa ya nashi wannan shine abin da Imam Malik ya kawo na asalin abin kenan ga yanda ya taso to yanzu zamu ji kuma nawa ake a gaba shi dai haka wannan yanzu da mun ji dai asalin kenan kawo kyam don suna cikin wasu jika masu ce magana bidiyoyi ai ga ga kyamun lairi muna muna kyamun muna kyamun muna tahajjudi kuma annabi bai yi ta ba kaga wannan kaga rashin karanta asalin magana ne wanda karanta wannan tarihin bai sha magana bai ba zala yayi kwana ɗaya biyu uku wata ruwaya daban ma yayi da wasu daban ban da wannan wanda uku amma dai kurin abin da manzo Allah ya tseda kurin gudun iya gudun abin da annabi ya yi abu da yawa don gudun a farta shi amma ya sharanta ya sharanta yayi amma ga dalili gudun a farata kinan shi yasa ba dan bayana ba kun babu na abu sabo da Umar bin Khattab ya kawo ai bale aka hujja cewa akwai bid'a hasana kan nan shi suka ta ko da kaga malamai suna magana bid'a hasana hede bangaren luga ce akwai wannan bangaren luga amma bangaren shari'a gaskiya magana mutum ya kauce ma kanshi yarda da wani abu na kirkire a cikin addini kurin وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن سعي بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين بالمئين حتى كنا نعتمد على العسي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر ya ce abinda sabi mutum ke cewa umar bin khattab amar ubai ya umarci ubai bin ka'ab da tamim mudari an ya koma linnas kenan su biyu ne suka zama toli mamai a masallaci na jan tahajjudi ko mace kiyamar ramadan ya musu umarni mai su tsaya mana su wa mutane sallah da raka'a nawa eh da asharata raka'a raka'a goma sha ɗaya haka abinda yake wannan ruwaya za mu ga kuma wasu magana daban wanda ba wannan ba ya ce wa ƙarƙanu ƙari ƙarbin mayin almayin ana kawo surori na bayan sabatuwa yanan daga zamu ce daga amfal zuwa ƙasa koko daga yunus za mu ɗauka daga yunus haka suna ciki zuwa zuwa mai aka ce zuwa al-mufassal kenan dai surori ma a takaice na irin kwana ne ma na kawai surori guda mana wanda suke akalla sun ba aya suna suna kai aya ɗari zuwa sun ba aya ɗari baya kenan dai aya masu ba aya ɗari baya zama ce sai ta karantawa sai ta karantawa kenan ana dugutsewar suke ya ce nan me ga haka kenan tsayuwa ce ake doguwa shi yasa ko mun jan da aka yi sallar ba ta wuce da raka a sha ɗayan wannan na ana kan aya ɗari ta abin da yawa ne yake kutanta maka jima da ake a tsaye hatta kunna na kan da alal isi har muna dogara da sandunan kenan haka dogara sanda saboda gajiya suna dogara kan sanda kusa menene ita a nafila an ba da dama kana da dama dan jigina jigin katanga ka dan gaji ka dan jigin katanga kana iya yi ba lahi bane ban kai ko ka jigin katanga ko ka dan dogara na ba ka dan rike duk da an ce bai kamata ba ka ba kan fala kai in ka gaji ka zama na da manzana ya shigo ɗaya cikin matan shi matar muminin da wata igiya take sallar zainab ce a masallaci da igiya a ta ce igiya ta aka ce igiya zainab ce tana sa wani a wuyan ta wayan ta yi barci ta yin gari don igiya ta miro ta ce nan lili ce ta kira ba in ji galci zama ki huta ki barci nan lili aka sa igiya a wuyan ga wajen ya mata hani akan haka kin amma idan mutum yin sallar ta ce ba a farilla ne wajibi ka tsaya amma a nafila ko ba gaji ba ina da dama in zama ina fila a zamane in yi karatu na zamane ina ne na gaji in tashi in ci ko saura a tsaye annabi haka na fila amma kana da rabin lada ta baka rabin ladan tsayuwa eh amma kana iya yi in ta kai ta kira zamane in ta kira ne ne na gaji ya ga haka yan wa su kuma yan wa dine ka kuka ga abin shi an za akwai yasin ibada amma bai ji mun tsayuwa da yawa sai kace baka yi dogon tsayuwa ba ta maka dama ka zama ka take za ka yi arziki guda da wani can ka sauran ayoyin da ke tsaye ka ka ida ya gaje ka yi rukun ka sallaka kuma ka samu yadda da ka rike nan duk da nan za a baka ladan tsayuwa ne amma ladan kira ladan kira na kodai ne na tsaye da nisan duk ladan kira ɗaya ne ko ka ka ka ka na kira ne amma ba za a bambanta ladan tsayuwa ne za a baka rabin na wanda yake a tsaye kai da kai a zamne kuma shi ma in ba illa bace ba idan rashin laye ce ta hana ka da kana iya tsayin yanzu kana so ka yi kasa kai to za a baka ladan tsayawa kuma ya ce kenan kunna na atamidu adal isi min tulukiya muna dogara a kan sanda saboda dogon tsayuwa ya ce wa makunna na sarfi illa biyu zurbaje ba ma fitar da sallama sai gab da ketowa alfajar can ƙashin da nake ya ce wa haddasa ne a malik عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة سنة سيوا أنا دركعة عشرين دقوما تنوى maganar wannan mun karanta sha ɗaya nan mun karanta sha ashirin da uku ma gaskiyar magana ɓangaren sinadi abinda tabbatar daga umar bin khattab radiyallahu anhu raka'a wannan 11 kamar da tabbata abu khari ko muslim hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karawa a ramadan ko nun ramadan akan raka'a 11 kololuwa abinda aka samu bambancin ruwa na raka'a 13 shi ma me yake zaka autar wani ce mina raka'atul fajr masu kashi akwai a cikin raka'atul fajr aka ce sha uku yayi a ciki akwai raka'a biyu raka'atul fajr shi da lakul halin ololuwar ta raka'a goma sha uku wani ana magana abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala mai sabani a yanzu mas'ala balle da mutum ce malaman Hijaz ko na harami da na malaman shan ɗansa albani da sauran almajiran shi kan yin sama da wannan rakowi sha uku wasu na gana raka ashirin wasu na ga sama da haka talatin da wani abu ta kuma saudiya cikin ramadan yan talatin da uku suke na gani a yi ashirin kuma a koma a yi goma sha uku wasu na ga talatin masu gidan abu haka dai ya dace da amma duk wani saɓanin da ake da rigimar ake yi da hatta da raddi da aka yi tsakanin su albani da su malaman saudiya usaimin kan wannan matsala hadda da tawai dai su duka akai a kawo ba mai ce maka manzan allah ne su da babu duk abin da ake bana wannan ta umar ce ya tabbata umar kaza wanda kaza ko halittin yin haka nan annabi yana ba amma babu ka gane da akwai masu ɗauka abin abu ne a zahiri duk abin da ake kai a kawo rigima su tsakanin su ba ba ana yau da manzan Allah bane bai ta a yarka 30 ko 23 babu wani su ba akan wannan ba suke rigima rigimar su a lokacin umar an ruwa ta tabbata in ce ba tabbata ba a to manzo Allah ya hana ya ce zaka dalilin masana masana bibiyu bibiya biyu da gano ne ba shi mar bane ce a da ce bibiyun ba nawa yayi kaji kaji kaji ce da ce bibiyun nawa yayi a aikace nawa yayi shi ke na ci kuma umar kima abinda ta bata ruwan umar cin kanta ya doke ce abinda yake sinadin kyakkyawar umar shi kai shi ma sha ɗaya ce ya ce da haka muna rigima da ku akan ƙari akan sha ɗaya ko sha uku ya ce na imani da ya tun da rigimanmu kowa kuma kun yarda na manzan Allah wani ita ta manzan Allah muna rigima a kan ta umar da sauransu ya ta mulki ta manzan Allah ta ishe mu shi aka yi cikin shi ta annabi ta ishe mu kuma ce wani rigima ke nan ma mai da abin a rigima ta kina da ana kowa da wani jini malamai kun ce ba ƙara sallah ba wadai ne ya ce ta mu je tun da kowa kun yarda manzan Allah da abin da ya ƙara haka ba ya ce wani tawo da ce mu kuma ta ishe ta rigima ka Allah shi to kirewar wani wasu kafin su kuna kashe wariya da kuna kai na kashe wariya da kuna ya ce to kenan ne kamata mu tsaye allah kai mu sai mu tasa insha allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم وارحمنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته